إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وجه yau 22 ga watan rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace kuma da 14 ga watan goma shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafa Sheikh Salih Muhammad Salih Al-Faimin alaihi rahmatullah. Jiya idan ba manta ba kuwa mun tsaya ne a ƙarshen lamba ta goma a jerin lambobin da malam ke kawo mana yanayin yadda mai sujjada ya kamata ya kasance. Wanda za mu tashi wa kala ba'adun ulama'i sai dai kawai mu tashi kala ba'adun ulama'i kamar yadda na faɗa zai insha Allah ta'ala za mu kwatanta sujjada ne a aikace domin a ya kasance mun biyo karatu kuma da aiki din yadda muka karanta ta a karance sai mu sai mu aikata ta aikace da mu mu gani inda muke da gyaran raki sai mu gyara inda ba haka ake ba sai a ga ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda kuma yake yadda yake haka ake to shi kenan kaga sai ƙara tabbata akan aikin sa za mu biyo lambobin ne ɗaya bayan ɗaya kowanne za mu gaishi sannan sai mu yi shi yadda yake insha Allah ta'ala na gani za mu ɗauke wani tebur sai na zauna da wanda za su iya hango insha Allah ta da za su tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sujjada akan gabbai guda bakwai yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'a annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sujjada akan gabbai guda bakwai kamar yadda muka faɗa gabbai guda bakwai ga ga sunan tafin hannu guda biyu sannan goshi da hanci sannan gwiwoyi guda biyu nawa kenan sannan sai a tsarafin ajmai nan wajen nan yan yatsun da su guda biyun da na dama da na hagu kaga su ma guda biyu nawa kenan to mun samu guda bakwai waɗannan mu rike su a matsayin su ne gaban da ake dorawa ƙasa duk lokacin da kai yunkuri don yin sujjada na biyu malai ce mutum zai kora tafakan hannayensa ko dai ya kasance a daura da hancinsa da kuma goshinsa ko kuma ya kasance daura da ina da kafadinsa ma'ana ga yadda abin yake yakuwa idan mutum ya ajiye hannayensa haka sai ya sanya kansa a tsakiya yawwa an gani aiko yawwa idan aka yi kaina inda yake za ku ga ina cikin hannayena hannayena suna daura da goshina da kuma hancina haka za ku shi yanzu in aka lahancina da goshina gaba ɗaya yana kan ina yana kan ƙasa saboda aka da hanci da goshi gaba ɗaya za su kama ƙasa abu na uku shine ya musuɗu ma alal arzi ta fakan hannayen uwa haka ake sanya su akan ƙasa mai da muka bayani cewa ba daidai bane mutum ya zo zai sujjada ya haka ko dan wajen akwai ƙasa ko ba shi da kyau ko abin da kamar haka ba daidai bane abin da ake so shimfiɗa su zai gaba ɗaya a kan ƙasa gaba ɗaya su taɓa ƙasa shi ne abu na uku abu na uku yamuddu asabi yamuddu asabi'aha ila alqibla zai bi karda ɗan yatsun zuwa kallon alqibla mulsiqan ba'daha bi ba'd yana mai damfare haɗe sashin su akan sashi haka kenan yan uwa an gani ayo yawa ya kasance ɗan yatsunta ina take kallo alqibla mutum ba zai karkatar da hannunsa haka ba ba kuma zai yi haka an fahimta kamar yadda na faɗa jiya don wani za ka wajen ƙoƙarin ya buɗe hannayen sai ga yawa hannayensa haka kaga an an yi tsaka sun bayyana kenan yawwa to haka in ya taso a haka insha Allah ta'ala ya bana azba kuma zai waware sa haka haka zai basu in ya haka shikenan insha Allah ta'ala ya buɗe din kuma ya abin nan sun kalla al-qibla sai na biyar ya atadilu fi sujudi zai daidaita a cikin sujjadarsa ba zai ba zai lankwasar da bayansa ba lankwasar da ta yawa ba kuma zai miƙar da shi ba miƙewa da ta wuce misali shi ne abin da muka kwatanta yanzu ku ba akwai wanda sun sun yi sujjada haka suke ko ba daidai ba kuskure ne in ka duba bayan nasa ya miƙe da yawa dole bayan ka so ake ɗan yi doro kaɗan bayan ka ɗan yi doro misali haka a yan gani ko ba ko mutum zai lankwashe bayansa ba ne haka idan ka haka za ka ba an kiyaye ne ya lankwashe ko yawwa haka dan haka dan ruwa zaki ya kasance bai miƙe da yawa ba bai kuma takure jikinsa ba wannan shine na biyar na shida yansibu dhira'aihi wa yarfa'uhuma fala yabsutuha 'ala al-ardi zira'in sanan kenan nan zai dage shi daga ƙasa ba zai shimfiɗa shi ba haka ɗan uwa an gani aiko shi ne muka ce annabi ya hana shimfiɗa a zira'i irin shimfiɗa da kare yake ko ko dabbobi masu farauta sai mutum yi masa haka yawa idan yi haka to ya tabbatar bai yi sujjada irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam na bakwai yujafi abudaihi an jambaihi illa idza kana fi safi zai janye dan tsantsana daga nan zuwa nan zai janye shi daga ina daga jikinsa haka mutum da yusuf bai zo su jira bai haka an gani ne ko haka sai sai janye shi daga jikinsa zai janye shi daga jikinsa shine inda muke bayani game da buɗe hannu haka haka gashi yanzu ka ga da zira'i na na tage shi daga ƙasa sannan dan tsina na janye shi daga jikina ba ya jiki ko wasu za ka idan mutum ya zo su jira sai haka yan uwa haka ne ko ka ga nan ɗansa gaba ɗaya na jikinsa shi ma ba daidai ba ne kuskure sannan abu na takwas shi ne ya rufa'u matsanahu ala fahidaihi fa ya kuna zahar marfu'an zai ɗage zai janye cikinsa daga cinyarsa daga cinyarsa sai kasance bayansa ya ɗaga mutum ba zai haka ba yanzu kaga bayan ya haɗa cinya ta haka ba daidai ba ne janye shi za ka yi haka ya kasance nan cikinka bai haka cinyarka ba tana yawa idan kai haka mu kalla da kyau wa za ku ga ciki na ya haɗu da cinyarsa to ba daidai ba ne sai ka janye shi haka yawwa abu na tara ya rafaku fakhidaihi an saqaihi zai dage cinyoyinsa daga ina daga kaurinsa ta nan kenan haka mutum ba zai haka ya kasance cinyoyinsu sun haɗu da abin da su ba zai ba ba zai haka ba zai sanye su ne haka ya kasance nan ƙaurinsa daban cinye sama daban abu na ƙarshe na goma shine yansibu qadamaihi zai kafa kafafuwansa wa yalsuqu ba'daha bi ba'd ya damfar sashin su wa sashi haɗe kafafuwa shine kamar haka zan fara kwatanta zan fara kwatanta na na gaban tukunna dan uwa mu kalla an gani ko yawwa wannan shine yadda zaki ta gaba ya kasance dan yatsu na sun kalla kibla hannuna yana nan ko kuma yana nan haka duk ba laifi idan kai haka sannan ya kasance goshina da hancina sun taba ƙasa ya kasance na tsayin zira'ina na raba dantse na da sassan jikina guda biyu sannan bayana na ɗage shi cikina bai haɗu da cinyata ba na kuma ɗauke ƙafafuwana daga wajen cinyata yawwa to sannan sai ta baya kafafuwa haɗe su ake haka ake musu yan uwa an gani ba za ka ware kafafuwan ka haka ba haka ake haɗe su ake idan ka haɗe su kuma nan yan yatsunka sai ka lankwaso shekalar alƙibla yan uwa an ga yadda na aiko yawa yanzu yan yatsuna ina suke kallo alƙibla ko to haka ake musu sai a haɗe su haka an haɗe kafafuwan sai mutum ya ɗora goshinsa haka dan wannan fata an bayyana yawa to idan aka haka insha Allah ta'ala an yi sujjada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ke na ina fata abin ya fito fili yawa yawa Allah ya kawo waɗannan su ne abubuwa guda goma da malam ya kawo mana waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu kuma yana da muhimmanci wajen kiyaye ita sujjada ɗin ya kasance ka yi ta yadda sahabbai suka rawaito mana ita dalla dalla daki daki ɗaya bayan ɗaya kasu abu ne mai muhimmanci yawa saboda haka kai ma ka tsaya ka yi ta ba kawai zuwa za ka yi ka sujjada yadda ka ga dama ba sallah ana yin ta ne yadda manzon Allah ya koyar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yadda kawai muka ga ana yi ba Allah ya karɓi ibadan mu gaba ɗaya malin cewa ƙala ba'abun ulama'i wani daga cikin malamai yana cewa la tudammul qadamani kamar da daga mudiya wannan magana ce da malam zai kawo wasu malamai amma maganganu ne da ba su da inganci kwarai da gaske la tudammul qadamani kafafuwa guda biyu idan mutum ya sujjara wasu daga cikin malamai suka ce wai ba za a haɗe su ba kamar da makwatanta din ba haɗe su za a yi ba watakunu bi hasbil insan kawai kowa zai bar kafarsa ne gwargwadon yadda mutum yake gwargwadon yanayin halittar mutum fa idza kana sajidu nahifan yuqassiru ma bainahuma wai idan mai sujjada ya kasance nahifan irin dan sawai sawai ne bashi da kiba ba mai jiki bane sosai shine nahifan to yuqassiru ma bainahuma sai ya dan takaita abin da ke tsakanin kafa ta sai ya dan bude ta ba zai haɗe ta ba wa idza kana badinan idan kuma ya kasance mai jiki ne yana da jiki sosai yutawilu ma bainahuma sai tsawaita budawar tsakanin kafafuwan nasa guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su yana ganin cewa za a yi me za a bude kafa amma duk maganganu ne da ba da basu ka wani dalili da zai tabbatar da su ba wa qala ba'dul ulama'i wasu kuma malamai suka ce la tudammu al-qadamani kafafuwa guda biyu ba ba a haɗe su idan an yi sujjada bal yuj'alu bainahuma miqdaru shibr abin da ya kamata shine za a sanya gurgudan dami daya tsakanin kafar dama da kafar hagu idan kai sujjada kafafuwanka wai ka bude su gurgudan dami daya haka kaga wannan magana ce kawai da sun yi ta ba tana buƙatar dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dalili sai abin muska yasu sai malai ce wa hadhihi da'wa tadammanat shay'ain wannan da'awoyi guda biyu da suka yi dukkaninsu sun kunshi abubuwa ne guda sun kunshi wasu abubuwa guda biyu ash-shay'ul awwal abu na farko at-tafriq suna nuna lallai idan mutum ya sujjada ya raba kafafuwansa baya haɗe su baka mai da maka ambata a cikin hadisi wa shay'u thani abu na biyu kuma annahu bi miqdari shibir yana nuna cewa bayan kuma ya bude din ya kasance budewar ya kai gurgurdan me dami daya wannan abubuwan da suka faɗa ya kunshi haka sai malai ce nahtaju al'ana ila dalilaini to tunda haka ne yanzu zamu buƙaci dalilai guda biyu dalili na farko shine dalilin da ke nuna cewa idan mai sujjada ya sujjada zai buɗe kafafuwansa akwai buƙatar su kawo dalili dalili na biyu shine dalilin da ke nuna cewa idan ya buɗe kafafuwan nasa kuma zai kasance gwargwadon ɗami ɗaya ne tsakanin ta dama da ta hagu malai ce a dalilin awwal dalilin tafri wa dalilin sani annahu bi miqdar shibri kad ya kulu ƙa'il sai ma ce wani mai faɗi wani mai magana zai iya cewa dalilin tafriƙi an na wata arrijilai ne iza kyana ta tabi'iyyatai ne a tafarruk ma ce dalilin da ke nuna cewa wani zai iya cewa ai dalilin da ke nuna cewa idan mai sujjada ya sujjada kafafuwa zai buɗa su ne zai iya ce maka an na wata arrijilai ne ai yadda ake ajiye kafafuwa idan kafafo mutum sun kasance akan ɗabi'arsu to abu da suke kamar yadda muka faɗa a tsayuwa cewa idan mutum ya tsaya ƙa'ida a ɗabi'arsa yake haɗin kafafonsa yake ko kuma ware su yake ware su yake shaga wani ɗabi'a ce ta mutum ko to sai suka ɗauko wancan sai suka sashi ana suka ce ai ɗabi'a ta mutum idan yana tsaye ko yana zaune a kafafunsa a me suke a buɗe suke suka ce li anna dammar rijlaini ba'daha ila ba'din amrun za'ilun ala ma taqtadihi tabi'atul insan saboda haɗe kafafuwa guda biyu sashin su akan sashi a haɗe su suka ce to wannan wani umarni ne da yake bukatuwa yake ƙari akan abin da ɗabi'a ɗan adam ta hukunta shi faƙo sai mala ya ce sai na ce inna hum yufarriquna bi muqtada sab su sun ce a buɗe ƙafa ne kawai saboda abin da ɗabi'a ta hukunta ba saboda nassin hadisin manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba amma bi miqdari shibiri amma cewa za a buɗe kafar gwargwadon ɗami ɗaya fa ya hataju ila dalili shi ma wannan yana buƙatar wani dalili na daban li'anna al-qa'idata saboda ƙa'ida tana cewa wajen malamai anna kullu shay'in quddiya fihi at-taqdir dukkan wani abu da aka yi masa da'awar iyakancewa ko gwargwadawa bil addi ta hanyar adadi a ce a kawo abu kaza adadi kaza au bil kayfiya ko a kawo abu kaza da kayfiya iri kaza aw bil hajabi ko da girma iri kaza in dai addini ne to fala budda fihi min dalilin dole ne sai an kawo masa dalili qaida qaida shari'a kenan duk abin da aka ce za a yi shi ko sallah ne ko salati ne ko menene adadi kaza ko ga yadda za a yi abu ko yanayin girman sa in dai an faɗa to akwai buƙatar a ce Allah ne ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba to sai abawo mishi kayan ko menene malai cewa illa in ko babu dalili kana tahakkuman bila dalilin to sai kasance an hukunta wani abu ne na shari'a ba tare da dalili ba idan naqulu malai ce in ko haka ne to sai mu ce miqdaru shibri li wad'i ar-rajulaini ai gwargwada cewa za a bar gwargwadan dami daya idan mutum ya dora kafafunsa yayin sujada بالسجود أتكين سجدة يحتاج إلى دليل للي ينبت أتوازوا دليل أما الفتح أما بود أفافون تسكتي إذا مي سجدة يسجد زي بود أفافون سا فقد يقول الإنسان أم تنزي يتوى الدليل وعدم الدليل وانا زي يتوى أي دليل شيني رشن دليل ديزو معنى براءة الأسلية كده قائدة أكو أبونا بلا مسكتي مثلا براءة الأسلية shine a bar abu a asalinsa har sai an samu dalilin da ya canza shi to me dabi'a asalin yadda mutum yake a cikin kafafuwansa shine abu ne sai suka ce to dalili shine rashin samun dalili a shari'a da yake nuna cewa ana yin kaza bayan kuma dalilin da akwai shi akwai hadisi da ya tabbata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sujada me yake yi haɗe kafafuwansa yake ina fata an fahimta saboda kuma duk addini ana yin sa ne gwargwadon abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi wannan shine ko ya saba wa dabi'a ko bai dace da dabi'a ba in dai annabi ya zo da shi shikenan shine addinin sai ya dauka malai ce wal aslu fi tabi'ati asali kuma dabi'a kamar yadda suke faɗa an ta kunar rijlani shine kafafuwa su kasance awil qadamani ko dai kafafuwan mutafarriqatayn mutafarriqatayn suna rabe da juna kama kanat ar-rukbani mutafarriqatayn kamar yadda guyoyi su ma suke rabe da juna lakin al-aqrab ila sunnah to malai sai dawo sai ce lallai sai dai ka sani babban abin da ke kusa ya fi dacewa da sunnar manzan Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ay ya zumma ba'daha ila ba'd shi ne masallaci ya haɗe kafarsa sashi akan sashi haɗe ta dama akan tawo kamar yadda muka kamanta bin nisbati lil rukbataini amma idan ka ɗauki ita gwiwa fasunnatu fi ma a'lamu malai ce sunna a cikin ta yadda ake ajiye ta a cikin sujjada cikin abin da na sani jimalan utaimin lam tarid wani abu bai zo ba bi dhammi ba'daha ila ba'd cewa ana haɗe sashin su akan sashi wannan da mun riga mun faɗa tun jiya da cinya da guyoyi ba a cewa a haɗe sashin su akan sashi a'a su araba suke hadisi ya tabbata akan wannan wala fathi wala fathi ma ko kuma a ce za a buɗe su idan in ko haka ne falyaj'alhuma ala tabi'atihima to sai a sanya su a aje su akan ɗabi'arsu ta asali wala yudhammu ba'daha ila ba'd ba za a haɗe sashin su akan sashi ba malai ce wala yafrish zira'aihi ala al-ard masallaci ba zai shimfada zira'insa ba akan ƙasa wannan mun riga mun gabatar da shi روى البخاري عن انس رضي الله عنه امام البخاري فتت حديثي لك انس بن مالك الله كرا مس يردا yace i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujjada ku wala yabsut ahadukum zira'ihi in bisat al-kalbi kada ɗayan ku ya shimfida zira'in sa kamar yadda kare yake shimfidawa wala yakuffa sha'rahu wala thawbahu haka nan idan mutum ya sujjada abu na gaba shine ba zai tattare gashin sa ba ba kuma zai tattare tufafin sa ba wannan mun yi bayanin sa a wajen ruku ko yadda ka san a wajen ruku mutum ba zai tattare gashin sa ba ba zai tattare tufafin sa ba to shi ma wannan haka yake rawal bukhari an anas an ibn abbas radiyallahu anhuma imam al-bukhari abtada hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumi an umarce mu da mu sujjada akan gabbai guda bakwai wala da kuffa thawban wala sha'ran kada mu tattare tufafi ko kuma gashi wali muslimin imam muslim ya fitar da hadisi yace umiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an umarci annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ay yasjuda ala sab'atin da sujada akan gabbai guda bakwai wa nuhiya ay yakuffa sha'rahu sannan aka hana manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi da ya tattare gashin sa wa thiyabahu ko tufafin sa sai malaci wa in qala sujud idan sujjada ta yi tsayi wa shaqqa alaihi raf'ul yadaini kuma daga hannayen nan da kai ka kafe su sai kasance ya maka ya maka tsanani yanzu ka gaji yanzu misali irin sallar dare da ake dadewa a tsayi a dade a ruku'u a dade a sujjada wani lokaci idan kai kana hannun gaba ya gajiya yana gajiya ko to sai malai ce idan sujjada ta yi tsayi sai kasance hannunka kuma ya gaji da ka kafe shi a ƙasa jaza i'timaduhu ala rukbatayhi ala rukbatayhi sai malai ce to ya halatta mutum ya dogara akan guyoyinsa da hannayen ma'ana sai mutum ya dan sassoto da hannayen sai ya dan dan fara su abun guyoyinsa dan ya huta amma nassin da ke nuna haka ɗan uwa hadisi ne ba ifi ba inganta ina fata an fahimta saboda haka hadisi in bai inganta wala ya aiki da shi ba rawa abu dawud an abi hurairah radiyallahu anhu ga hadisi malam zai kawo al-imam abu dawuda ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace ishtaka ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam mashaqqata sujudi sahabban annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sun koka a game da wahala da da suke shiga yayin da suke sujjada suka dade idan aka dade a cikin sujjada idan faraju idan suka bude hannayen nan saka suka kafe shi suka bude shi faqala sai annabi ya ce musu ista'inu bir rukabi ku nemi taimako da guyoyin ku ma'ana ku dan ku dan samu supporting da guyoyin ku sai ku jingina hannayen naku akai to ma hadisin mursali hadisin mursali kuma yana ɗaya daga cikin nau'in hadisan da ba su inganta daga manzon Allah ba tsira da aminci su ƙara tabbata a saboda haka idan mutum ya gaji babu laifi sai dan sassauta hannunsa amma dai ba zai dora shi a ƙasa ba ba kuma zai jingina shi akan gwiwarsa ba ويباشر الارض حال سجوده abu na gaba shine lalle masallaci idan ya sujjada dole ne zai taba kasa da hannayensa walau ala ma'in waqilin koda akwai ruwa da tabalbali a wajen da kake dora hannun naka na fata an fahimta koda inda kake sallah inda dole sai ka dora hannunka a wajen ko goshin kai kasance ruwa ne da tabalbali to dole sai ka sa hannunka duk shan riga ka sai ka sa hannunka ina fata an fahimta in ka dago kuma ka mai da hannun kan kirji ka dora in ka gama sai ka je ka cire ka canza wata ba Allah kai wa sallah ba to me zaka da riga ina fata an fahimta yawa malik rawi al-bukhari min hadith abi sa'id radiyallahu anhu abin da yasa malik faɗa haka saboda hadisin da imam al-bukhari ya rawaito daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda fi ruya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lailatul qadr a lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mafarkin lailatul qadr sai ce wa inni ra'aytu mafarkin da annabi yayi aka nuna masa lailatul qadr sai ce ya ganshi a lokacin ka anni asjudu fi tinin wa ma'i kamar ina yin sujjada a cikin ruwa da tabalbali ruwa tare da tabalbali kuma ƴan uwa wannan ya dace a daren 21 manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallah da asubahi kawai sai ruwa ya sauko sai manzon Allah ya sujjada akan ruwa da tabalbali a wannan daren ina fata fahimta saboda haka daren 21 ne ya dace a lokacin kan nuna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne daren Lailatul Qadri da wannan ne malamai suke cewa shi wannan dare mai albarka na Lailatul Qadri yana ciruwa ne ma'ana ba duk kowace shekara a waje ɗaya kawai yake ba wani lokaci Allah maɗaukin sarki zai iya aje shi daren 21 kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisi wani lokaci kuma sai Allah ya cilla shi zuwa ga daren ya kasance 23 wani lokaci 25 27 29 duk zai iya kasance in dai ba rati zai iya kasancewa ina fata an fahimta babu wannan sisari ƙafi'i da yake nuna cewa lallai daren 27 ne babu shi maganganun akwai maganganun malamai da yawa daga sahabbai da tabi'ai wanda suke nuna cewa daren 27 yana da muhimmanci kuma yana ɗaya daga cikin daren da ake samun sarki amma ba nasi bane sarihi yan uwa to da haka wannan hadisi ne ingantacce na cikin bukhari yan uwa annabi yayi mafarki ya ga ya ga laitul qadr mafarkin annabawa menene gaskiya ne kuma sai ya dace wannan daren daren 21 ne ba daren 27 ba annabi a cikin mafarkin ya gan shi yana sujjada akan tabo da ruwa kuma sai ya dace ya sujjada akan tabo da ruwa Allah madaukakin sarki ya samu dace to malin shahid a cikin wannan maganar yan uwa shine annabi yayi sujjada akan tabo da ruwa sallallahu alaihi wasallam ka san duk tsaftarka da gayinka ba kai manzon Allah ba ka tsira da abinci tsara tabbata gare shi amma kai dora goshin sa ana maganar Allah subhanahu wataala wa yake magana wani gayu eh tsira da abinci tsara tabbata gare shi ya dora goshin sa da hancin sa duk suka taba kasa malai ce وكان سقف المسجد جريد النخل rufin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya kasance an yi shi ne da zarbar dabino irin ganyen dabino aka cicciro aka rika kawai cicillawa to kaga irin abin da aka sa ganyen dabino a saman waje idan aka yi ruwa zai shigo ko ba zai shigo ba zai shigo masallaci to shi yasa kuma haka kuma masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari shi kasan ba siminti bane ba tayil bane balle tana ke bayanin abubuwa masu tsada kawai kasa ce tsantsan kasa kawai akan haka ake sallah eh masallacin kuma da yafi kowane masallaci kima da daraja kenan banda masallaci mai alfarma eh kaga ashe abin da yake nuna nagartar masallaci ba wai kyau bane da kili kenan ina fata an fahimta dan yanzu galibi abin da mutane suke dauka shi ne ga wani masallaci ne mai kyau an yi sha'a masallaci abin da ake bukata masallacin da ake raya shi da ibada masallacin da ake salloli guda biyar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar ake karantar da mutane ake fadakar da mutane ake sulhu ake abubuwa na alkhairi to wannan masallacin shehu kowane koda ku masallacin karani koda na bumi ne ina fata an fahimta duk yadda aka kawata masallaci kuma ba a raya shi da ibada to wannan masallacin kawai dai muna masallaci ne masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan zakhari din babu shi a ciki babu shi a ciki kaga an yi danyen gwal an yi kaza duk babu amma shi ne masallacin da ya fi kowane masallaci a cikin mazan Allah ya rena sabon sa duka tsira da aminci tsara tabbata a gare ita ce university ta farko da mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya graduate din sabon sa a ciki gashi nan duk duniya in dai musulmi ne ke da su kake amfana daga wannan masallacin suka fito ko kaji an ce mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai ajin da aka gina ake koyar da karatu masallacin nan dai shi ne da shi sa ba daidai bane bai kamata a ba masallaci ba a karatu ba duk masallaci a nan ake raya zukatan mutane a nan ake duk abin da ya kamata a ce hatta abubuwa ‘yan uwa na ci gaba irin na unguwa ko abin da ya kamata ka duk kamata ya yi a masallaci babu laifi babu laifi Allah ya samu dace wa ma nara fi sama'i shay'an marwayin hadisin yace Abu Sa'id babu wani abu da muka gani a sama na hadari faja'at qaz'atu sai wani yanki wani bangare ya zo na me na hadari fa'umfirna kawai sai aka yi mana ruwan sama fasalla binan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe mana sallah hatta ra'aitu athara dini har sai da naga gurbin tabo ruwa da ya hadu da kasa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora goshin sa akai ala jabhati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a goshin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai albarka wa arnabatihi da kuma gefen hancinsa shine arnabatihi gefen hancinsa duk tabanya ta taba saboda annabi ya dora goshin sa a kai tasdiqa ru'yahu dan gazgata wannan mafarkin ne wala yamsahu al-ardh illa li hajatin malai masallaci ba zai shafi kasa ba ya shafe kasa sai da bukata yanzu misali kaje zaka yi sujada kaga akwai wanda kaje zaka yi sujada sai an yaka an goggoge zan da sujada ko ba wannan wasa ne wasa ne a cikin sallah in zaka yi sujada a waje waje ga mutum sai ya tsaya wani ma sai ya busa waka wani sai ya share sannan sai ya tsoro goshin sa malai ce to wannan ba za ka yi wannan ba kuskure illa li hajatin sai idan akwai bukatar yin haka in akwai abin da ka san ka dora goshin sa goshin ka kai zai cutar da kai wata kwalba ce wani tsinke ne ko wani dutse ne mai kauri sai ka sa hannu sai ka dauke shi kenan kawai ya isa rawal bukhari an mu'ayqi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga imam bukhari daga mu'ayqi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace ila annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace fir rajuli yusawwi turaba game da mutumin da yake daidaita kasa yake gyara kasa haythu yasjudu daidai inda zai sujjada kala annabi yace in kunta fa'ilan idan dole sai kai ba makawa sai ka goge wajen saboda akwai bukata to fa wahidatun kai so ɗaya kawai shikenan shi aka yafe maka ma'ana sai ka goge ko ka dauki abin da zai cutar da kai shikenan sai ka koma ka cigaba da sallar amma mutum yana sallah yana ta goge gogen kasa wannan ya zama wasa kenan eh idan aikin ma yawa zai iya bata wa mutum mai sallar dan aiki mai yawa da bashi da alaka da sallah yana bata sallah musan wannan aiki mai yawa wanda bashi da alaka da sallah yana iya bata wa mutum sallar wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabul amali fi salat babu mashil hasa fi salati وله أن يزود على منديل ونحوه غير متصل به باب لي في متين يي سجدا يقوى أكم منديل هانكيتي hankicinsa wa ghairihi da wannan hankici ko wani abin da ke da alaka kamar misali takalminka zaka iya jawo takalminka ka dora goshinka akan idan ka ji zafi zafi wannan lokaci za ana zafin rana da kuma kwanta ai har ai sallah wannan lokaci sai ka ji babu nutsuwa ba haka bane idan ana tsananin ranar nan sai ka ga kwalta kuma ba inda za ka samu kai tausi kan kwalta wani lokaci kuma sai ka ga an samu aka sai mutum ko da duma bai fito da ita ba irin wannan mutum zai ɗora goshin sa wani lokaci Allah zai ga kamun limami ko goshin ka na neman kone ba haka bane to sai ka tsaya goshin ka ya kone a'a inda akwai hankici ɗauko shi addinin musulunci mai sauki ne ba wanda ya ce ka je ka kone goshin ka ba haka bane yan uwa sa hannu aljihu ɗauko hankicinka inda akwai ɗora ɗora goshinka akai ka ji sanyi shi kenan ya Allah maɗaukin sarki mai zai da kone goshinka hakan akwai takalminka mai kyau ɗora goshinka akai da hancinka shi kenan amma malai ta gairi muttasilin bihi banda abin da ke da yake saduwa zuwa ga mutum abin da ke saduwa zuwa ga mutum shine abin da yake jikinsa kamar rigarsa aya jikinka take ko to ita ba za ka jawo rigarka a ce akan ta za ka yi ba za ka yi wannan ba sai dai shi ma akwai larura babu laifi za ka iya yi kamar da zamu zo mu ci malik tarawul bukhari an maimuna radiyallahu anha man bukhari ya fitar da hadisi daga maimuna Allah ya kara mata yarda tace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khubraj ba salatu bane sallan nabi kamar ce kasance annabi tsira da abin tsara tabbata a gare shi yayi sallah akan al-khumra shine kamar da duma haka mai dan laushi wala yajudu ala muttasilin bihi ba zai salla akan abin da yake yana saduwa da shi ba kamar rigarsa ko abin da ya kamata kamar saubin na tufafinsa wa ghairihi da wani illa lil hada sai shi ma an akwai bukata an akwai bukata zaka iya rawal bukhari an anas radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga anas dan malik Allah kara masa yarda anas take cewa kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa yadau ahduna tarafa thawbi sai ɗaya daga cikin mai sanya gefen tufafinsa min shiddatil harri saboda tsananin zafi da ake yi fi makani sujudi a gurbin da ya sujada babu laifi idan hannun rigar ka zai iya kaiwa kai sujada sosai sai ka jawo shi an ba zai iya kaiwa ba daidai bane ka jawo shi ka ɗora goshin ka sujada ba ce ba ne sai ka samu wani abin wanda ba shi ba wa fi riwayatin fa idza lam yastati ahaduna ayu makina wajahu min al-ardi idan ɗayan mu yaga ba zai iya tabbatar da goshinsa akan kasa ba saboda zafi ba saka saubahu sai ya shimfida tufafinsa wancan su tufafin su wancan karan ba wai tufafi ne irin nan magalibi kawai rida'i ne da ijabi ko kawai mayaki ne kaga mayaki zaka iya shimfida shi kai ne kai sujada kai kuma bayan riga fasajada alaihi sai sujada akai wa fi wa rawa ahmad an ibn abbas radiyallahu anhu imam ahmad ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi kira da aminci da kara tabbata gari sallafi thawbin wahid yayi sallah a cikin tufafi guda daya mutawahhishan bihi wanda ya lillibe ya nannabe jikinsa da shi gaba daya yattaqi bi fudulihi barz al-ardi wa harraha wanda yake kare zafin rana ko sanyi da ke kan ƙasa da gefen wannan tufafin nan sai ya jawo gefen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa sai ya ɗora goshinsa akai domin zafin rana ko kuma sanyin da ke da ƙasa take dauke da shi wannan babu laifi yan uwa in dai akwai bukata sai mutum yi haka Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa kuma sai mu je idan mutum ya sujjada bayan ya yi ta cikakkiya kuma me ya kamata ya faɗa a cikinta abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓa harshe da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah